وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إن الباقيات الصالحات من الأعمال التي ترضي الله عز وجل وإنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية لا كزينة الحياة الدنيا يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يقول الشنقيطي رحمه الله وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة كلها راجعة إلى شيء واحد وهو الأعمال التي ترضي الله عز وجل سواء قلنا إنها الصلوات الخمس كما هو مروي عن جماعة من السلف كابن عباس وسعيد بن جبير وأبي ميسرة وأمر بن شريهيل أو أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى هذا القول جمهور العلماء وقد وردت به الأحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما هي الباقيات الصالحات فقال هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه أحمد في مسنده وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا رسول الله قال المله قيل وما هي يا رسول الله قال التكبير والتحليل والتصبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله أخرجه أحمد كذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خذوا جنتكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو حضر قال لا بل جنتكم من النار قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات أخرجه الحاكم والنسائي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أخرجه مسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصله لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبهوه بكرة وأصيلا وقال عز من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال جل في أولئك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال جل سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وأخرج الترمذي عن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأكبرني بشيء أتصبف به فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الله الله يا عباد الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin uwa masu albarka hakika yana daga cikin abubuwa masu dawwama ta fuskar alkhairi da lada dukkanin wani abin da ake yi da sunan ibada wanda Allah ya shar'anta kuma wanda Allah subhanahu wata'ala ya yadda da ai masa domin kalmar ibada suna ne dunkulalle na dukkan abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi na ayyukan gabbai da ƙudurin zuci da dukkanin kai kawo اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة للي الباقيات الصالحات وانزنزن أي كان الخير سوني ذكر من عبد الله يكي سوكما يددشين أي كان بوتا أنكرا سدسونا باقيات وان كلمة باقيات جمعي من باقيتش baqiyatu ana nufin abu mai wanzuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alheri kuma ita ce wanzazziya to da haka an kira su da suna wanzazzu saboda suna wanzuwa ga dukkan wanda yake yin su ba masu gushewa bane ba kuma masu karewa bane ba kamar kawa da kwalliyar duniya bace wanda ko shakka babu ko ba daɗe ko ba jima ƙawar duniya za ta ƙare ilamu annamal hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulu an-nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam tadna bil ams ubangiji yace ku sani ita dai rayuwar duniya kamar ruwa ne da muke saukar da shi daga sama yake cakuduwa da tsirrai a cikin ƙasa sai ƙasa ta fito da tsirranta su yi yabanya su yi ƙaye kaga duniya ta cika da ado ado na abin gani ado na abin zama ado na abin hawa ado na dukkanin abin da ke amsa sunan ado amma kuma mara tabbas mara wanzuwa Allah ya ce har sai 'yan duniya sun yi tsammanin wannan kwalliya da wannan ado da ƙawa ta duniya ba ne gushewa ba ce amma sai al'amarinmu ya zo na tashin alkiyama idan mun ga dama da daddare in mun ga dama da wuni sai mu share dukkanin abin da suka gina a kan duniya kai ka ce ma jiya bai kasance ba to da ita duniya mai karewa ce amma lahira mai wanzuwa ce duk wani abu na duniya ƙararre ne amma duk wani abu wanda yake na lahira mai wanzuwa ne da haka Allah subhanahu wata'ala yake jan hankalinmu yake nuna mana irin mu mai da hankali wajen mu gina lahiranmu kada mu fi shagaltuwa da ruduwa da abin da ke cikin duniya ubangiji subhanahu wata'ala yace wa yazidullahu allazina ihtadaw huda lalle Allah yayi alƙawari zai ƙara wa waɗanda suka nemi shiriya shiriya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala lalle wanzazzun ayyuka na alkhairi su suka fi lada a wajen ubangiji to sannan kuma su ne suka fi kasantuwa mafi kyawun abin da ya kamata mutum ya yi burin samu a wata yare ce almalu walbanuna zinatul hayati duniya dukiya da 'ya'ya kwalliya ce ta rayuwar duniya walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun maradda lallai wanzazzan ayyuka na alkhairi su suka fi kasantuwa mafi soyuwa a wajen ubangijinka kuma su ne abin da mai su ya fi cin moruwa idan ya koma zuwa ga Allah Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti Allah ya ji kansa da rahama ya ce, Maganganun malamai sun sha bamban ta fuskar nau'i da salon zance dangane da me ake nufi da albaqiyatu salihat tare da cewa dukkanin manufar guda ce, saƙon da suke isarwa ko inda suke kaiwa gare shi waje guda ne, su ne dai a dunkule ka ce dukkan ayyukan da Allah yake so kuma ya yarda da su, to waɗannan su ne baqiyatu salihat. ya ce akwai daga cikin magabata da suka ce salloli guda biyar su ake nufi kamar yadda an rawaito haka daga jama'a daga cikin magabata sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in kamar abdullahi dan abbas kamar sa'id ibn jubair kamar abu maisara kamar umar ibn sharahil da ma wasunsu waɗansu malaman suka ce a'a faɗin subhanallahi walhamdulillahi shine baqiyatu salihat waɗanda suka faɗi wannan magana ba su warware abin da wa'yancan suka faɗa ba domin a cikin sallah akwai subhanallahi walhamdulillahi akwai la ilaha illallah akwai Allahu akbar sai dai wa'yancan sun faɗa abin da faɗi waɗannan kuma sai suka takaice suka tsuke masa ma'ana da yawa daga cikin magabata sun fi tafiya akan cewa faɗin subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah su ake nufi da baqiyatus salihat kuma an samu hadisai kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama game da haka an tambayi sarkin muminai Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda aka ce da shi me ake nufi da baqiyatu salihat wanzazzun ayyuka na alkhairi wanda aka fi cin moruwa fa kala sai sayyidina Uthman yace hiya la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah imamu ahmad ya fitar da wannan a cikin musnad ɗinsa a wani hadisin daga abi sa'idin al-khudri Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sahabbai akthiru min al-baqiyati salihat ku rinka yawaita wanzazzun ayyukan alkhairi wanda ake cin moruwarsu a lahira kila sai sahabbai suka ce da annabi wama hiya ya rasulullah waɗanne ne su waɗannan wanzazzun ayyukan alkhairin da aka fi cin moruwarsu a lahira ƙala sai manzo Allah ya ce almilla ayyukan musulunci gaba ɗaya kaga sai ya faɗe su a nan da faɗin ma'ana kila sai sahabbai suka sake tambayar annabi wa ma hiya ya rasulullah cikin ayyukan musuluncin to wanne wanne ya fi kamata mu fi bawa kulawa bayan farillai ta fuskar zikirori domin amsa ita take tantance tambaya kala sai manzon Allah yake at-takbiru wat-tahlilu wat-tasbihu walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah fadin Allahu Akbar faɗin la ilaha illallah faɗin subhanallah faɗin alhamdulillah faɗin la haula wa la quwwata illa billah Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad ɗinsa a wani hadisin daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce khudhu junnatakum ku riki garkuwarku ku riki tsarinku ku riki kariyarku Ƙulna sai sahabbai suka ce muka ce ya Rasulallah ya ma'aikin Allah min aduwin hadar shin kariya da tsari daga wani makiyin da ya zo kake nufi? Kala sai manzo Allah ya ce la ba daga makiyin da ya zo wanda ido ke ganinsa ba nake nufi bal junnatakum minan nar abinda nake nufi garkuwarku da tsarinku daga fadawa wuta ulu kuke cewa subhanallahi walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ورنك فدر وأنن كلمومي سوني قرنكو سوني شامكنكو سوني جركوكو دقا فاتا واجتن أذابر الله باين إيماني دكيا يفر الله ماذا لا فإنهن دومو وأنن كلمومي يأتينا يوم القيامة زاس زوران التاشن القيامة منجيات سنا ما سسيرة واغمي يوم أنبتن الله دسوء دنيا wa muqaddimatin suna masu yi masa zagi da jagora zuwa shiga aljanna wa hunnal baqiyatu salihat kuma su ake nufi da baqiyatu salihat inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-hakim wa an-nasa'i imam al-hakim da imam an-nasa'i suka fitar da wannan hadisi a wani hadisin daga sahabi samura dan jundab Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ahabbul kalami ila Allah arba'un kalmomi da zantuttukan da Allah ya fi so ya fi kauna guda hudu ne la yadurruka bi ayyihinna bada'ata ba zai cutar da kai ba ko da wacce daga cikin su ka fara ba sai ka jera su ba yanzu wani wannan zikirin na subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar matsalarsa ba zai iya tsayawa ya rinka jera su a tsanake ba wani sai ya kamo daga Allahu akbar sai ya dawo subhanallahi sai ya tafi alhamdulillahi sai tafi la haula wala quwwata illa billah manzo Allah ya ce wannan ba matsala bane ko ka jera su ko kar ka jera an baka dama ka fade su yadda ya sauka a gare ka idan na farko ka dawo da shi karshe ba laifi in na karshe ka dawo da shi tsakiya ba laifi in na tsakiya ka kai shi farko ba laifi su ne dai waɗannan kalmomi guda hudu a kiyaye su subhanallahi alhamdulillahi allahu akbar la ilaha illallah maza Allah ya ce duk wanda ka fara da shi baka da damuwa baka da matsala wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da haka malamai suka ce kalmomin da Allah ya fi so cikin kalmomi na zikiri wanda ake maimaita su da baki ake lazumin su mutlaqan ba da kaidin wata rana ba to waɗannan su ne suka fi kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai masu yawa daga ciki akwai hadisin Abu Huraira maza Allah ya ce kalimatani خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa akan harshe amma kana iya samun mutum ya kwana ya wuni bai faɗe su ba tare da sauƙin faɗa su a baki masu nauyaya ma'aunin ayyuka a lahira idan aka ɗauke su aka ɗora su akan mizaninka na aiki nauyi suke yi suna zuwa maka da kilo da yawa wanda kuma a wannan rana ana buƙatar nauyin ma'auni da ayyukan alkhairi wal waznu yawma idhnil haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun da haka ubangiji madaukakin sarki ya ce awo a wannan rana fa gaskiya ne duk wanda ma'auninsa ya nauyi da ayyukan alkhairi to wannan shi zai shiga aljanna duk kuma wanda aikinsa ko ma'auninsa ya zama bai yi nauyi na alheri ba sai na sharri to wannan yayi asara ya taɓe a rayuwarsa ta duniya kuma zai shiga wutar jahannama Allah ya tsare mu ubangiji madaukakin sarki ya ce faman faqulat mawazinuhu fa amma man faqulat mawazinu fa huwa fi ishati radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya daka lalle muna bukatar yin abin da zai nauyaya ma'aunin mu a gobe kiyama to wannan kalmomi sauƙaƙa akan harshe wajen faɗa suna daga cikin abin da ke jawo nauyin ma'aunin bawa in ka sani in baka sani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace habibatani ilar rahmani kuma Allah yana son su sai ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim shi yasa zamu ga cikin zikirorin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na safiya da maraice akwai maimaita waɗannan kalmomi a wata ruwayar sau goma goma da kuma sau ɗari ɗari to sannan kuma cikin zikiri wanda ake maimaitawa safiya da maraice na bai ɗaya akwai subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi midada kalimatihi sau uku uku safiya da kuma maraice daka ya ƴan uwa masu albarka wannan shine zikiri wannan shine koyarwa ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abin da yake jawo rabauta a gobe kiyama duk inda ka ji Allah subhanahu wataala ya ce ai zikiri to irin waɗannan zikirorin Allah yake nufi domin su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wanda kuma mun sani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa sanin maganar Allah ya fi kowa sanin manufar Allah kuma ya fi kowa yi wa Allah biyayya cikin bayan Allah subhanahu wataala da haka manzo Allah shine shugaban masu zikiri waɗannan kuma su ne zikirorin da yake yi kuma su ya ce mu yi da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda nana aisha take faɗa kana yazkurullaha ala kulli ahyanihi cikin kowane yanayinsa yana zikiri yanayin miƙewa ne akwai zikirin miƙewa yanayin zama ne akwai zikirin zama in kwanciya za ka yi akwai zikirin kwanciya in shiga gida ne akwai zikirin shiga gida in fita ne akwai zikirin fita in kwanciya bacci ne akwai zikirin kwanciya bacci in juyi ne a cikin bacci in farkawa ne in mafarki ne mai kyau ko mara kyau abinci zaka ci farko ne ƙarshe ne ko me zaka yi akwai zikirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi dan ya fassara mana umarnin Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseera kuma yace wadh-dhakirina Allah kaseera wadh-dhakirati kuma yace fadhkuruni azkurkum kuma yace allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to da haka ubangiji subhanahu wataala ya koyar da mu zikiri manzo Allah ya karantar da mu yadda ake yi ya nuna mana ya fayyace mana waɗannan zikirori ya ƴan uwa masu albarka ba su da buƙatar ka ɗaukar bi kana lissafawa zikirurruka ne ƙofa buɗe idan na lokaci ne ka yi shi a iya lokacin ba a son ka yi shi sama da sau ɗaya in kai sama da sau ɗaya ka ɓata matuƙar ka sani ba makuwa kai ba in ba a ce ka irga ba in ka irga ka yi laifi akwai zikirarrukan da shari'a ta ce ka irga ba ta so ka wuce iya nan za ka tsaya zikirin bayan sallah talatin da uku uku ko goma goma ko ashirin da biyar biyar ko ƙulhuwallahu ƙafa uku uku a zikirin safiya da na maraice ko ƙafa ɗaiɗai a bayan salloli ayatul kursiyu ɗaiɗai a bayan salloli da ire-iren waɗannan to da haka mu kiyaye wannan shine manufar Allah ta ambaci Allah amma dukkanin wani abin sabanin wannan to ba zikirin Allah bane hanya mafi sauki da zaka gane wanne ne zikirin Allah wanne ne ba zikirin Allah ba karanci rayuwar manzon Allah duk abin da annabi ya to wannan shine zikirin Allah in dai da sunan zikiri ne duk abin da annabi ya ba wannan ba zikiri bane ba, ba. kowaye yake yinsa kuma sunansa ba zikiri ba sunansa bid'a sunansa kagaggen al'amari manzo Allah kuma ya bada ka'ida man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad duk wanda ya kirkiri wani abu cikin addini wanda bamu sashi ba mayar masa za a yi man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad duk wani aikin da ba mu muka ce ayi ba da sunan addini manzo Allah ya ce in an yi Allah ba zai karba ba da haka Allah ya riga ya kayyade aikin da zai za a yi ya karba sai wanda ya ce a yi kuma sai bisa ga ƙa'idar da manzansa ya koyar cewa a yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To, amma za ka ga abin mamaki da yawa waɗanda yau suka sauka daga kan wannan gwadabe yau tunƙaho suke da buga ƙirji cewa masu ne masu zikiri. Har wani ma wanda bai da wayewa ta fuskar addini sai ya rinka kallon wa'yancan su ne masu zikiri. Da yawansu za ka ga wasu sun haukace, wasu suna yawo babu tsari, babu kyakkyawar kama babu alama da annuri na imani ga ƙazanta ga annakiya ga bagidajen tunani ta fuskar za su iya aje abin da annabi ya zo da shi su yi wanda suka ga dama kuma suna ganin wannan shine daidai wannan shine ma abin da Allah yake so haihata haihata limatu adu ba zai taɓa yiwuwa haka ya kasance shine abin da Allah madaukakin sarki yake so ba ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana inda gaske kai mai son Allah ne to annabi zaka bi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in daga sai kuna son Allah to ku bi ni duk mutumin da baya bin manzo Allah wallahi duk tutiyarsa ta cewa yana son Allah ƙarya ne da'awar baka ce irin da'awar Yahudawa ce da Nasara wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu Yahudawa sun ce su ƴaƴan Allah ne ma su Allah ya fi so amma ba wani mai hankali da zai yarda da wannan saboda da'awa ce ta baki Allah tuni ya riga ya raba gaddama alamar son Allah da gaske shine biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda shi kansa manzon Allah alamar sansa ba bukukuwa bane ba zancen baki bane aiki ne a aikace ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana wannan cikin ayar surah ali imran kuma haka malaman musulunci suka fayyace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana gane soyayyarsa ce cikin biyayya a gare shi alqadi iyal a cikin afshafa yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi in kana so ka gane masoyin annabi to ka kalli masu masa biyayya mai waka yace ta asir rasula wa anta tubhiru hubbahu hadha li amri fil qiyas shani'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ba zai taba yiwa kana saba wa manzo Allah kuma ka rinka da aure kai masoyin sa bane ƙarya kake in da gaske kai masoyin annabi ne to za a same ka kane masa biyayya domin ita biyayya ita ce alama ta yankan shakku wacce take tabbatar da soyayya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan nassosi na alqur'ani sun yi ta cewa abishi abishi abishi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum man yuti'u ar-rasula faqad ata'a Allah wa in tuti'uhu tahtadu manzo Allah yace kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba duk al'ummata za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi ƙila wa man ya aba ya rasulallah sahabbai suka ce wa zai ƙi ku shiga aljanna ya ma'aikin Allah domin abu ne wanda yake mai wahala ga mai hankali a ce ga aljanna ya ce ba zai shiga ba da baki amma kuma aiki na iya nuna haka kamar an ce ne ka shiga ka ce ba za ka shiga ba domin in ka ƙi kiyaye ƙa'idojin shigar to kamar ka ce ba za ka shiga ba ne da aikinka ko da bakinka bai faɗi haka ba sai manzo Allah ya ce man ata'ani da khalal janna waman asani faqad aba duk wanda yake mun biyayya to kamar an ce ga aljanna ne ka shiga yace to ya kamo hanya domin biyayyar ita ce hanyar amma duk wanda aka ce masa ga aljanna ka shiga kuma ka sharadin shigar shine bin manzo Allah sai ya ki to wannan ko ya faɗa da baki ko bai faɗa ba daidai yake da wanda aka ce masa ga aljanna yace ba na so wa in lam yaqul bi lisani maqalihi fa huwa qa'ilun bi lisani halihi ko bai faɗi wannan da harshen bakinsa na magana ba to ayyukansa sun nuna haka sannan ya ƴan uwa dangane da zikiri yana daga cikin abin da ke nuna zikirin Allah na gaske alama ce ta fili wacce manzo wanda Allah madaukin sarki ya faɗe ta a Qur'ani shine samun nutsuwa mutum ya zamo rayuwarsa tana canjawa kamanninsa suna ƙara kyau annuri na imani yana bayyana a fuskarsa daɗa riƙo da addini yana daɗa kankama a wajensa gaskiya tana daɗa birinƙasa cikin mu'amalarsa da mutane haƙuri juriya to wannan duk yana daga cikin abin da ke nuna zikiri na Allah ne domin Allah ya ce allazina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tadma'innul qulub waɗanda suka yi imani su ne waɗanda zuciyarsu take samun nutsuwa da ambatan Allah ku saurara ku ji da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa ma'ana idan kaga mutum yana zikiri amma yana daɗa tarwatsewa yana daɗa shiriri cewa yana daɗa zamanwa sauna kira mana shashasha yana daɗa zamanwa sauna sauna wawa wawa bugun shaho wannan ba zikirin Allah yake ba zikirin Allah yana sa ka tsafta zikirin Allah yana sa ka kula da sallah akan lokaci zikirin Allah yana sa ka natsuwa zikirin Allah yana sa ka yin abin da ya dace zikirin Allah yana sa duk inda ake abin da bai dace ba ko ka nufo wajen sai Allah ya kau da kai sai Allah madaukakin sarki ya zama shi ke kula da ganinka shi ko ke kula da jinka shi ke kula da tafiyarka shi ke kula da dukkanin mu'amalolinka aga kana yin komai tsabtsab shi yasa zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa tsafta yafi kowa hankali yafi kowa natsuwa yafi kowa sanin ya kamata yafi kowa hakuri yafi kowa kyauta saboda ya fi kowa ambatan Allah shi kuma ambatan Allah shi yake gyara ɗan adam to amma kishiyar haka kamar yadda muke gani a yau a ce mutum yana zikiri kuma ƙarshe ya haukace yana zikiri kuma ƙarshe ya daina wanka yana zikiri in ka matso kusa da jikinsa wari yake yi yana zikiri baya sallah yana zikiri kaza yana zikiri duk miyagun sifofi da kamanni wanda bai kamata mai hankali ma ya sifantu da su ba ballantana mai addini kaga sun tattare da shi wai kuma tare da haka ana ce da shi zakiru wannan zakiru shaitani ne ba zakirun lahi bane ba domin daman zikiri iri biyu ne akwai zikirin Allah akwai zikirin shaitan duk zikirin da bai cika ka'idojin Allah ba to wannan zikirin shaitan ne duk zikirin da ba zikirin Allah ba wargaza lamuran mutum yake yi shi ko zikirin Allah yakan kusanta mutum da Allah yakan sa mutum ya dori akan turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa mutum da ka gan shi ka yi sha'awarsa saboda Allah madaukakin sarki ya zamo gatansa ya kula masa da dukkanin komai nasa ya gyatta masa al'amuransa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gaya mana wa yahdi fa yahdihim wa yuslihu balahu ubangiji zai shiryar da bayi kuma zai gyara al'amuransu to haka nan a hadisi kudusi ubangiji subhanahu wataala ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba yana dada matsowa kusa da ni ta hanyar ayyukan nafilfili bayan ya gama tsaye da farallai hatta uhibbahu har sai na so shi ubangiji ya ce fa idza ahbabtuhu in ka naso bawa sakamakon yi min da'a da yake yi kula da farilla da nafila kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan zama jinsa da yake ji da shi malamai suka ce jinsa ana nufin Allah zai tsabtace masa jinsa duk wani abu mummuna da zai taho zai shiga kunnensa sai Allah ya kawar masa sai dai mai kyau din shi zai shiga kunnensa kuma ya tsaya a zuciyarsa kuma ya tasiri wajen ya canja rayuwarsa wajen ayyukan alkhairi ba irin fassarar sufaye zindikai masu cewa Allah zai zama kunnen mutum ma'ana kunnen mutum ya zama Allah kaga kenan shi ma ya zama Allah kenan wa basarahu allazi yubsiru bihi kuma idan mutum ya zamo mai ambatan Allah irin turba ta manzan Allah to Allah maɗaukin sarki zai tsare masa ganinsa duk wani mugun ji mugun gani Allah sai ya kawan maka duk wani mummunan abu sai dai ka ji ana baka labari baka ji ba baka gani ba amma Allah ya sa ka kana saɓani da mugun ji da mugun gani wa rijlahu allati yamshi biha kuma Allah ya ce zan tsare masa kafarsa da yake tafiya da ita ba inda zaka je sai inda Allah ya yarda idan ma ka yi yunƙurin za ka je wani waje inda Allah bai yadda ba sai Allah ya sa saɓani ya kasance tsakaninka da wannan wajen sai ka ji ana ai da na yi nufin in je kuma sai na ɗan yi kasala da har zan je sai kuma wani bako ya zo min da sai ku ta saɓani da sharri to Allah ya tsare maka ganinka kenan ba za a je a ganka a mashaya ba ba za a je a ganka a gidan kiɗa da rawa ba ba za a je a ganka a wajen bid'a ba ba za a je a ganka a tarurruka na shirka ba a'a sai dai a ganka a masallaci sai dai a ganka a makabarta ka je binne dan uwanka musulmi sai dai a ganka a wajen karatu sai dai a ganka a wajen wa'azi sai dai a ganka a kasuwa inda ka tafi neman halal da kulla wata hulɗar da bata saba wa Allah ba bata saba wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kuma ubangiji yace wa yada hullati yabtushu biha kuma zan tsare masa hannunsa wanda yake karba ko ya bayar da shi ya zama ba za ka karɓi haram ba ba za ka ba da haram ba ba za ka saci dukiyar mutane ba ba za ka zubar da jininsu da hannunka ba ba za ka yi musu ƙwanja ba duk wani zalunci da cuta da almundana da ake da hannu sai Allah ya tsare ka sai Allah ya baka halal ko da ɗan kaɗan ne sai ya sa masa albarka sai ya sa maka nutsuwa sai ya sa maka kwanciyar hankali wannan shine fassarar da sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suka yi wannan hadisi sabanin fassarar zindikan sufaye da suke cewa akwai zikirin da mutum zai yi ko labul ɗin da mutum zai kai na zikiri ya zama Allah wanda mai hankali ma ba zai yadda da wannan baballantana mara hankali mara hankali ma ba zai yadda da wannan baballantana mai hankali wanda ba musulmi ba ma ba zai yadda da wannan baballantana musulmi domin ko kiristoci ba sa da'awar kowa Allah ko ma guzawa ba sa da'awar kowa Allah ne sukan ware wasu abubuwan ne a ganin su sai iya waɗannan ne alloli amma yau abin takaici a cikin mutanen da suke tutiyar wai musulmi suna cewa komai ma Allah ne kowa ma Allah ne to kaga ba maganar qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba maganar wa ilahukum ilahu wahid ba maganar wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahu wahid daka su a wajen su komai ma Allah ne to idan mutum ya ci gaba a hanya ta zikiri bisa ga koyarwar Qur'ani da koyarwar sunna ubangiji subhanahu wataala yace wala in sa'alani la u'tiyannahu shine mutum zai kai matsayin duk abin da ya roka sai Allah ya bashi yaso da dama za ka ga da ka yi addu'a Allah maɗaukacin sarki yana biya maka bukata kuma kai ba wani shehi ba ne ba saboda daman shehuntaka ba ita take bada wannan matsayin ba ba wani katin carbi ne da kai ba saboda daman carbin ba shi yake bada wannan matsayin ba ba wata ɗariƙa ce ka riƙe ba sunnar manzan Allah ce domin ba ɗariƙa ce take bada wannan ba kuma ubangiji ya ce wala in ista'azani la u'izannahu wallahi idan mutum ya riƙe wannan turba da ya nemi in tsare shi zan tsare shi inji Allah to da haka ya ɗan uwa wannan shine tafarki mai ci wannan shine turba ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito daga Abdullahi dan Busur yace wani mutum yazo yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah haƙiƙa shari'o'in musulunci suna da yawa suna wahalar da ni musulunci kullun cikin yini bari na bari yayin nayi bari na bari in kasuwanci ne akwai dokoki in zamantakewar aure ne akwai dokoki in zama da iyali ne akwai dokoki in aiki ne akwai dokoki kai hatta zaman titi zaman kwalta zaman hira zaman majalisa akwai dokoki kai hatta shiga ban daki da fita akwai dokoki haka wannan sahabi yazo yace ya ma'aikin Allah dokokin musulunci suna da yawa wani in kai wani ba za ma ka san ba kai ba ka wuce wajen to menene abin da zai sa in samu saukin su kuma in iya bin su ba tare da na wahala ba sai manzo Allah ya bashi kaida ce la yazalu lisanuka rataban min zikrillah idan kana so al'amura su yi maka sauki na addini da na rayuwa to ka lizumci zikirin Allah bisa ga tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zikirin safiya zikirin yamma zikirin kwanciya zikirin tashi wallahi matukar kana waɗannan zikirin rika to al'amuran ka kullun za su rinka gyaruwa ka sani baka sani ba yau da dama za a nufo ka da shari amma sai dai labari an wuce wajen to da ka ya ɗan uwa mu lizumci zikirin Allah mafi girman zikirin Allah shine imani ka gyara aƙidarka mafi girman zikirin Allah bayan imani shine kula da farillai domin dukkanin waɗannan abubuwa suna shiga ƙarƙashin zikirin Allah ba wai kawai abin da baki zai furta shine zikiri ba daga cikin zikiri akwai ƙudurin zuci daga cikin zikiri akwai ayyukan gabbai daga cikin zikiri akwai furucin baka daga cikin zikiri akwai mu'amalan mutum da mutum da haka idan muka tattara baki ɗayansu muka ɗauki nauyin gudanar da su kamar yadda shari'a ta ambata wannan shi yake sa mu zama masu zikiri ubangiji subhanahu wataala yake wa zakirina Allah kaseeran wa zakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima lalle masu yawan ambatan Allah da yawa maza da masu yawan ambatan Allah da yawa mata Allah ya tanadar musu da wata makekiyar rahama da kuma lada wanda yake mai girma shine aljanna Allah madaukakin sarki ka gafarta mana zunubanmu ka jikan magabatanmu ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya ka ba mu saukin rayuwa ka ba mu kwanciyar hankali a yankunanmu da dukkan sauran yankunan musulmi da kuma wannan ƙasa ta mu Najeriya mai albarka ya ubangiji kai ne masanin zahiri kai ne masanin batini abubuwa da ake kullawa na sharri ga wannan gari ga wannan al'umma Allah madaukakin sarki kada ka cika burin masu wannan ayyuka Allah madaukakin sarki idan suna da rabon shirya Allah ka shiryar da su Allah idan ba su da rabon shirya Allah ka kame mana hannuwansu Allah maɗaukakin sarki ka mai da makircinsu kansu Allah ka zaunar mana da Kano lafiya Allah ka zaunar mana da Kano lafiya Allah ka bunƙasa arzikin Kano Allah ka bunƙasa arzikin Kano Allah maɗaukakin sarki dukkanin wani sharri ya ubangiji ka ije shi daga wannan gari ya ubangiji ka zaunar da mu lafiya a ƙasar mu Najeriya yankunan da ka jarabce mu da tashin hankali da musibu na wannan ƙasa musamman yankunan arewacin Najeriya gabas da yamma Allah madaukin sarki ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم.
الخير